إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا عباد الله أن الله قد شرع لكم في ختام شهركم زكاة الفطر وهي واجبة على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى كما رواه البخاري ومسلم ويجب على المسلم إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته والعبد إلا إذا استطاع أن يخرجها عن نفسه ولا تجب إلا على من وجد, من وجد زائدة عما يحتاجه يوم العيد وليلته وهي من جنس طعام الآدميين من غالب قوت البلد مما ينفع الفقير والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين فتدفع فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره ومن حكمته الإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال في أيام العيد ليشارك الأغنياء في فرحهم وسرورهم ويكون عيدا للجميع وفيه تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم وقصور وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيها عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه ولزكاة الفطر وقتان وقت وجوب فهو صباح العيد قبل الصلاة كما عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ووقت الجواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين كما عند البخاري كما عند البخاري ولا يجوز تأخيرها ولا لا يجوز تأخيرها عن وقت صلاة العيد كما لا يجزي دفع القيمة كلاهما خلاف هديه صلى الله عليه وسلم عباد الله فإن الله تعالى شرع التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد كما قال تعالى ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وصفته أن يقول المسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والطرق والبيوت إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره وتسر به النساء لأنهن مأمورات بالتستر والإسرار بالصوت وشرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد وهي من تمام ذكر الله تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء قالت أم أطية قالت أم أطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى الأواتق والحيض وذوات القدور فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إن إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها متفق عليه ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وتراء رواه أحمد والبخاري كما يسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه وتخرج المرأة إلى العيد وغيره غير, متجم غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة معاشر المسلمين افرحوا بعيدكم وأدوا الصلاة بخشوع وحضور قلب وأكثروا من ذكر الله ودعائه والتهنئة في العيد مشروع قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فيوم العيد يوم فرح وسرور لأمة الإسلام لكن بحدود المأذون شرعا إن العيد شكر ليس فسق فيجب على فيجب الحذر من التشبه بالكفار في الملابس والمطاعم ومصافحة النساء والتبرج وترك الصلاة في المساجد والفخر والإسراف والاعتداء على الأعراض والأموال والنفوس وغيرها من المنكرات أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya sai batar da shi haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama bayan haka ya uwa musulmi a wannan juma'a tamu yau muna 25 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1442 a kidayen miladiya yau muna bakwai ga watan biyar shekara ta 2021 wannan khutuba za ta wasiya da nasiha da jawo hankali akan goman ƙarshen na ramadan da kuma kwanakin sallah mun sani cewa alhamdulillah yau muna 25 ga watan ramadan da aka zuwa sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu sallan juma'a bakinmu a buɗe ne da haka wannan juma'a ita ce juma'an da take ban kwana da al'umman musulmi a cikin watan ramadan na wannan shekara don haka a ƙarshen wannan wato a ƙarshen waɗannan kwanaki wasiya na da ko al'umman musulmi wasiyoyi ne guda biyu ko uku wasiya ta farko shine mu ji tsoron Allah mu cika wannan alkhairi namu da istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala domin dama sunnoni ko kuma sunna wurin ibadun Allah subhanahu wata'ala idan aka gabatar da alkhairi to mutum ya raka su da istighfari da tuba zuwa ga Allah ko sallah ce mutum ya gama abu na farko da yake yi sai ka ji ya fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah idan aikin haji ne mutum yayi sai ka ji Allah ce fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'al al-haram wadhkuru kama hadakum in kuntum min qablihi min ad-dhalin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah istighfari da haka mu cika wannan alkhairi namu innan ibadu namu da istighfari istighfarin nan shine zai cika na kasan da muka yi shine zai kawo Allah subhanahu wataala ya kankare mana kurakuran da muka gabatar a cikin wannan wata wasiyata ta biyu ga al'ummar musulmi shine jama'a duk wanda ya san akwai haƙƙin wani bawan Allah a kansa ya ji tsoron Allah ya ba shi haƙƙinsa kada ka yarda ramadana ta fita kana da haƙƙin musulmi a wuyanka wannan haƙƙin ko da a ofis ne ya zama kai ne kake da wuƙa da nama ko kake da zance na ƙarshe kada ka take haƙoƙin talakawanka ka mai da amanoni zuwa ga masu ita ko a gidajenmu akwai waɗanda yake an raba gado an ba manya-manyan 'ya'ya to ka mai da amana zuwa ga mai ita kar ka zalunci wani ka take mishi haƙƙi ko kuma an raba gado ƙila yara 'yan ƙanana ne an ba wani kawu ko wani baba nasu sai ya take ya kau da kai ya hana 'ya'ya masu haƙƙi haƙƙinsu wannan zalunci ne idan ka je ma Allah da irin wannan zaluncin to azumin wata ramadanin ka ba zai kwace ka a gaban Allah ba akwai yiwuwan ka gama azumin wata ramadan sai a yanyana ladan shi zuwa ga waɗanda ka zalinta ka take haƙƙinsu ka tauye musu haƙƙi ka hana su haƙoƙansu akwai yiwuwan azumin wata ramadan ɗinka ya zama gabaki ɗaya ba zai amfani ka ba mun dai san hadisin fallasa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa fallasasshe shine wanda zai zo tashin alkiyama yayi sallah cikakkiya yayi azumi cikakke yayi hajji cikakke duk ibadu dai yayi su to amma kuma ya take haƙƙin wani ya zalunci wani ya ci dukiyan wani daga nan sai a yanyana ibadun nan nashi sai a raba mu wanda ya zalunta shi kuma a iza ƙiyin shi zuwa gidan wuta da haka jama'a musulmi kada ka yadda watan ramadan ya fita akwai haƙƙin musulmi a hannunka idan akwai haƙƙin musulmi a hannunka kai kokari ka maida mishi da abinsa musamman idan ya kasance ya kai gaban da ka bashi abin shi idan na magada ne da suna yara yanzu sun zama manya a danka musu amanoninsu ko kuma a buɗe musu ƙofa su san irin amanonin da suke da shi in a wurin aiki ne ka sake musu dukiyansu domin su amfana da abinsu kar ka yi gangancin sai mutum ya mutu sannan ka ba, ba, magadan shi haƙƙinsa bayan yana raye ka hana shi wannan zalunci ko kuma kai ka mutu sai magadan ka su ɗauko haƙƙin wani su biya shi kai ka tafi a gaban Allah a matsayin azzali da haka kada kai gangancin watan Ramadan ya fita ba tare da ka ba da haƙoƙa zuwa ga masu shi ba waɗannan su ne wasiyoyi guda biyu da nake da shi ga 'yan uwa musulmi a ƙarshen watan ramadan sai abin da ya shafi zakka na fidda kai wanda yake manzan allah sallallahu alaihi sallama ya shar'anta ta a matsayin wajiba ga duk wani babba da duk wani yaro da bawa da ɗa da mace da namiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajabta yin zakkan fidda kai gare su kamar da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito ya wajaba akan kowane musulmi ya fitar ma kansa ya fitar ya fitar ma iyalansa da duk wani wanda nauyin shi ke karkashin ka ko nauyin shi ke wuyanka to ya wajaba akan ka ka fitar mishi da zakkan fidda kai sai dai ko idan wanda ke karkashin ka yana da daman da zai fitar ma kansa to wannan babu laifi ya fitar ma kansa kai a wannan lokacin wajabcin ya faɗi a kanka wanda ya waje bai fitar da zakantun da kai shine wanda ke da raran abinci yana da raran abinci wanda zai ci a kwanan idi da daransa wato zai ci a ranar idi da kuma daren idi duk wanda ke da abincin da zai ci a wannan sai ya samu rara to ya waje ba kan shi ya fitar da zakantun da kai idan gidanka ana cin mudu ɗaya ne da safi a ci mudu ɗaya da yamma to kaga kana da tiya ɗaya kenan to idan kana da ɗoriya akan tiya ɗaya to ya waje ba kai ma ka bada zakan fidda kai sannan zakan fidda kai akan bada shi ne jinsin abincin 'yan adam wanda shi ne mafi yawan gama garin mutane suke ci shi ne abincin da ake badawa a da za ka ga ci ana mai da hankali akan bada masara amma ina fifita cewa masara yanzu in ka ba da ita ka ɗora mutum nauyi ne masara ɗora mutum nauyi ne abin da ya fi dacewa shine ka ba da shinkafa ko kuma ka ba da taliya babu laifi ɗin ga wanda Allah sa shi masaran yake da shi amma dai gaskiya ba ita ce ƙololuwan daraja ba a wannan zamani da muke ciki wanda Allah ya ba shi dama zai fitar da zakkan fit da kai ya fitar da shinkafa ko ya fitar da taliya duk cikansu waɗannan suna da sauƙin mu'amala idan mutum ya dafa shinkafa ko ya dafa taliya ko gishiri ko ya barbada zai ce rayu sabanin ka ba mutum masara inda zai je kawai a yi mishi nikan wannan masara ya ishe shi jidali ranar sallah da haka idan so samu ne mutum ya bada shinkafa ko kuma ya bada taliya ina ƙara jaddada wannan sai dai yayin da mutum zai bada shinkafa ko zai bada taliya to zai bada rabin abin da zai bada ne idan masara zai fita wannan asar daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da dama ya zo akan hakan kai akwai ma hadisi daga annabi karara wanda yake nuni akan cewa idan za a bada idan za a bada kamhi ko himba ko kuma bur duk nau'o'i ne dai na abinci na alkama masu daraja annabi ya ce idan za a ba da su ba sa'i ɗaya za a bayar ba za a ba da mudu biyu ne muddun nabi ɗin nan da ake aunawa annabi ya ce za a ba da muddun nabi biyu ne maimakon muddun nabi hudu wanda shine ke yin sa'i ɗaya hadisai suna nan da dama akan wannan akwai hadisi akwai asa shine fahimtar su muawiya bin abi sufyan sayyidina abu huraira jabir bin abdullahi abdullahi bin abbas da dama daga cikin sahabbai sun tafi akan haka nan saboda ga hadisi ma karar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zaka bada abinci mai kima sosai to sai ya kasance zaka bada rabin abin da yake in ba mai kima bane sosai da haka idan zaka bada tiya ɗaya ne ba dan kadan a cikin masara to idan za ka bada shinkafa ne to rabin wannan shi kuma za ka bada rabin wannan za ka bada idan za ka bada taliya shi kuma sai ka kiyasta misali idan masara abin da za ka bada kudinta na naira 700 ne misali to idan za ka bada shinkafa sai ka bada rabinta idan za ka bada taliya sai ka samu taliya kamar guda biyu sai ka bada shi ne maimakon wancan tiya ɗayan da kake badawa na masara amma lallai ina fifita cewa masara a kyale masarar nan a koma zuwa ga shinkafa saboda shine yanzu gama garin abincin gidan mutane akwai gidajen da yake da dama ma ba sa cin masarar a yanzu to muna fatan dai Allah ya azurta mu da masarar da shinkafan da taliyan ga baki daya yawa to sannan idan an tashi za a ba fakirai ne da sauran talakawa da miskinai da fakirai su ne suka cancanci a ba su zakan fid da kai za kuma ka bada ne a garin da kake idan ka yi tafiya ka tafi wani gari sai sallah ta riske ka a can to a garin za ka fitar da zakanka ba zai yi a ce kana sakwato sai ka ce to a fitar maka da zakanka a kano ko kuma a fitar maka a kaduna a'a a inda kake a nan ne aka wajabta maka za ka ba da zakan naka amma idan mutum yana da yalwan shi sai ya tafi umara sai ya fitar a maka sannan kuma ya ce a gida ma a fitar mishi saboda bukatuwan talakawa wannan shi kuma ƙarin alkhairi ne babu laifi akan haka nan insha Allah ta'ala malamai suna bayanin cewa shari'a abin da ta ce a fitar kenan na dukiya bata ce a fitar da kima ba bata ce a fitar da kuɗi ba ba kuɗi ake so ka ba mutum ba abinci ake so ka bashi shari'a tana da hikima matuƙa duk da kasance waɗansu malaman zamani suna ganin babu laifi a bada kuɗin amma gaskiya wannan fatan ba ita ce mafi daidai ba saboda akwai waɗansu mazaje da suke maƙetata ne idan ka ɗauki kuɗi ka ba shi dubu ɗaya ka ce ga yana aima iyali hidima aima iyali ce fa ne wallahi wani maƙetacin ba zai yi ba zai sa dubu ɗayan shi aljihu ne ya bar iyalin shi cikin wahala to ka aika da abincin ne a kai ma iyalin ita iyalin ta san yadda za ta yi ta sarrafa da ita da yaran shi to sannan cikin hikimomin da ya sanya shari'ar musulunci ta sanya arkaba da zakan fi da kai shine a kyautata ma talakawa a yi tarayya da talakawa cikin farin ciki na ranar sallah sai ya kasance a ranar sallah kowa yana farin ciki da talaka da mai kuɗi kowa yana da abin da zai ci yana farin ciki babu wanda ke kukan yunwa cikin hikimomin shar'anta zakan da kai saboda ya tsarkake mai azumi daga irin kurakuran da ya aiwatar a cikin kwanakin azuminsa na lagau maganganu na kawai da zunubai da ci baya da yayi to idan ya bada zakan fi da kai Allah subhanahu wataala zai yafa waɗannan kurakurai da ya gabata a cikin kwanakin shi na azumi cikin hikimomin shar'anta zakan fi da kai shine godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bada iko akai azumin watan Ramadan akai qiyamul laili da sauran dangogin ibadu da aikace aikace na alkhairi da aka gabata kamar da sayyidina abdullahi dan abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta zakan fil da kai domin ya zama tsarkaka ga masu azumi daga lagau wato shine yasassun magana da rafasu maganganu na wato na na batsa da sauransu sannan kuma ya zama wato ainihin ciyarwa ne ga miskinai duk wanda ya bada ita kafin a sallan idi to Allah ya karbe ta a matsayin zakan fil da kai wanda koye jinkiri har sai da aka ga masallan idi to Allah bai karbi zakkan fi da kanshi ba sai dai Allah ya karbe ta a matsayin sadaka amma yayi laifi da wanda ya bada zakkan fi da kai ba shi yasa malamai suke cewa lokacin fitar da zakkan fi da kai lokuta biyu ne lokacin da yake wajibi ne akan kowane musulmi shine safiyar ranar sallah idan an wayi gari ranar sallah alfijir ya keto to daga wannan lokaci ya zama wajibi akan kowane musulmi ya fitar da zakkan fi da kai amma akwai lokacin da yake shi kuma ba wajibi bane shi kuma wannan mustahabbi ne ka fitar da shi ko kuma ya halasta ka fitar da zakan da kai tun ranar 28 ga wata ko ranar 29 ga wata babu laifi ka fitar da zakan da kanka tun wannan rana baya halasta a jinkirta ta bayan an gama sallah kamar yadda muka yi bayani kuma Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta yin kabbar bari idan an kai ƙarshen Ramadan yayin da ya tabbata cewa an ga wata shela ya fito daga sarkin musulmi cewa an ga wata na sallah karama to tun daga wannan lokaci ya halasta ita kabbar bari ba iface iface da kiɗe kiɗe da bushe bushe da tambari da buga bindiga ita ce shirin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba abinda manzon Allah ya shar'anta shine ai takabbar bari ai takabbar bari daga nan kuma har a tafi masallacin Idi kamar da Qur'ani mai girma yake faɗi walitukmilul idda domin ku cika adadin kwanakin ku na azumi walitukabbirullaha ala ma hadakum kuma ku ku yi takabbar bari akan wato shiriyan da Allah subhanahu wataala ya muku wala allakum tashkurun in kuka haka sai ku gode ma ni'imomin Allah subhanahu wataala yadda ake kabbar barin nan ko dai kai kabbar bari mutlaka kai ta faɗin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai ta yin haka nan ko kuma kamar yadda aka tasgo daga waɗansu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka aka tasgo daga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud kuma maza ana son su ɗaukaka sauti ne da waɗannan kabbarbarin a masallatai a kasuwanni a hanyoyi a gida duk inda kake ka ɗaukaka sauti Allahu akbar Allahu akbar kana yi kana tunatar da waɗanda suka rafkana waɗanda suke kuma jahilai ba su sani ba kana ilmantar da su a wannan lokaci kuma kana girmama Allah kana fitowa da ainihin godiyanka ga Allah subhanahu wataala akan wannan ni'imomi da ya mana su ko mata sai su sassauta muryoyinsu domin su dama an umarce su da sassauta muryoyinsu haka nan Allah subhanahu wataala ya shar'anta sallan idi ita ma tana daga cikin wato ainihin ambatan Allah subhanahu wataala da aka shar'anta a ƙarshen azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ga al'ummansa maza da mata gabaki ɗaya bai rage kowa ba manzon Allah ya dora mu kowa fita sallan idi da wannan malamai da dama suke cewa sallan idi wajibi ne sallar idi wajibi ne akan kowane namiji da mace matuƙar dai ba mare lafiya ko wanda yake da wata lalura wanda shari'a za ta iya karɓa ba kamar a halin yanzu ana iya cewa waɗansu su zauna su yi gadin gida saboda 'yan ta'adda da marasa gaskiya da suke kara kaina suke kai komo a anguwa in saboda irin wannan maslaha ne ana iya sanya waɗansu su yi gadi amma in ba haka nan ba kowa ya waje bai fita sallan idi har na na umma atiya tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu a sallan idi wato na layya da sallan idi na azumi mu fitar da wato ainihin mataye waɗanda suke ‘yan mata waɗanda suna gaban ƙuruciya sosai wanda ba su gama zama mata ba sosai irin ‘yan shekara sha biyu sha uku sha hudu ɗin nan suna ɗan gabansu haka nan hadda masu haila jinin haila suna cikin jinin hailan annabi ya ce duk a fitar da su a tafi da su idi da kuma irin matan nan wanda yake sun girma da yawa wanda yake ita ta rika maganin maza haɗari ne gare ta wanda a gidansu za ga an keɓe musu ɗakuna saboda ita ba zai wuce zauna ɗakin uwarta ba saboda ta kai ita ma mai ɗaki to sai na wato ainihin umma atiya na na umma atiya take cewa manzon Allah ce duk irin waɗannan matan mu tarkata su mu fita da su sallan idi yace amma su masu jinin haila ba sallah za su yi ba za su nisanci wurin sallah sai dai za su tsaya su shaida alkhairin da musulmi suke da fatan alkhairinsu da addu'o'in musulmi za su rika shaida in ana Allah ya maimaita mana Allah ya sa mun dace Allah ya gafarta mana Allah ya amshi ibadunmu to su ma za su shiga cikin waɗannan alkhairai na addu'o'i da ake yi har sai yana da ummu atiya take cewa to ya manzon Allah ai wata daga cikin mu ko hijabi ba ta da shaida za ta sa sai annabi ya ce yar uwarta ta bata aure malamai suke cewa dalilin da zai sanya annabi ya sa wai annabi ya sa wani ya bude ido akan dukiyan wani kai wannan abu ba mustahabi bane wannan abu sai dai wajibi kenan ya halasta ki je ki roko ki ce da Allah a baki arin hijabi idan baki da shi saboda zaki je sallan idi kuma cikin sunnan sallan idi shine a ci dabino kafin a fita kuma ya zama wutiri kamar da al-Imam Ahmad da al-Imam Bukhari suka rawaito cikin sunnonin sallan idi a ci kwalliya a sanya kayayyaki masu kyau amma ita mace ba za ta fito da kawanta ba ba za ta fito da adanta ba ba kuma za ta bulbula tarare ba ba kuma za ta fita irin fitan jahiliya ba da haka ya jama'a mai farin ciki da idin mu yi sallan idin mu cikin khushu'i da kaskantar da kai ga Allah muna masu yawaita ambatan Allah muna masu yawaita addu'o'i na alkhairai na duniya da na lahira da tunkuɗe sharori na duniya da na lahira musamman irin halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu na tsanani da kunci da yunwa da zubar da jini da kame-kame da matsaloli dai daban-daban babu laifi musulmi su rika taya junansu farin ciki da zuwan sallah kamar a rika cewa Allah ya karba mana Allah ya maimaita mana Allah ya sa mun dace saboda Qur'ani ma ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma jima'un da falalan Allah da rahamansa to saboda wannan mutane su yi farin ciki wannan farin cikin da za su yi suna masu godiya ga Allah ya fi alkhairi fiye da abin da suke tarawa na rayuwar duniya da haka ya jama'a mai sallan idinmu cikin farin ciki amma mu tsaya iya haddi na shari'a mu sani cewa fa'idi godiya ne ga Allah idi ba lasisi ne na fasikanci da fitina da zubar da jini ba da haka mu nisanci kamanceceniya da kafirai cikin komi cikin ababen ci da ababen sha da tufafi mu nisanci tabarruji ga 'ya'ya mata mu nisanci barin sallah a jami'i saboda bukunkunan sallah mu nisanci alfahari da almabazzaranci musamman ga masu dukiya da masu sarauta mu nisanci ta'addanci akan mutunci da jinane da rayuka musamman 'yan babura da 'yan nafef da 'yan kekuna da waɗanda suke tafiya da makamai suna sara suka don mu ji tsoron Allah mu nisanci irin waɗannan abubuwa wanda shari'a ta hana to muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi ibadunmu da muka gabatar a wata Ramadan Allah ya gafarta kurakuranmu Allah ka cika mana da alkhairi ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka duk abin da zai zama mana alkhairi a rayuwarmu da addininmu Allah ka tabbatar mana duk abin da zai zama sharri gare mu Allah ka tunkuɗe mana cikin abin da ya kamata a jawo hankalin al'ummar musulmi akai musamman na wannan yanki shine a waɗannan 'yan kwanaki jam'iyyoyin siyasa suna nan suna tafiyar da 'yan takara to waɗanda suke da ruwa da tsake gurin fidda 'yan takara ku sani cewa ku kula da addinin mutum da mutuncinsa ku kula da addininsa da mutuncinsa da kasancewa waɗanda suke kusa da shi mutanen kirki shi za ku tsaida ma al'umman musulmi ne zaɓe saboda zaɓen nan amana ne duk wanda ka je ka yi zaɓe saboda an baka kuɗi abu na farko dai wannan kudin da ka karba su hutu ne haramun ne ka ci haramun gobe kiyama wallahi sai ka zo da shi sannan kuma duk wanda ka zaba duk kuskuren da ya Allah ba zai gafarta maka ba ba zai ba zai daga maka kafa ba kana da shiya akan wannan kuskuren da ya je yayi da haka dole ne ka baza kokarinka ka tabbatar da wanda zaka zabo mutumin kirki ne a iya fahimtanka a iya ijtihadin ka ya zama mutumin kirki ka san mutumin kirki ne ka san masallacin da yake sallah ka san mutanen kirkin da ke kewaye da shi ka san irin alakan da yake da shi ga addini da kyakkyawan alaka da yake da shi da mutane da kuma irin zaman lafiya da iya gudanarwa da ake mishi kyakkyawan zaton zai to sai ya tsaye da shi a matsayin dan takara idan ka yi kuskure Allah sai ya gafarta maka amma in ka sa san rai da san dukiya da san kuɗi waɗanda aka ba su kuɗi 2015 yau ina kuɗin kuɗin ya tafi waɗanda aka ba su kuɗi 2019 ina kuɗin kuɗin ya tafi dama abin nan suna cewa garin banza a kunun banza yake tafiya da haka duk wanda ya karɓi kuɗi saboda zai zaɓe to ya karɓi haram ina ƙara jaddada wannan ya karɓi haram bai kuma ba da amana ga amanan Allah da manzansa ba bai kuma ba da amanan al'umman musulmi ba da haka ku zaɓo mutanen kirki waɗanda aka kyautata ma zato in babu mutanen kirki cikin 'yan takarar gabaki ɗaya ku kyale su sai mu roƙi Allah maɗaukan sarki ya kawo mana mutanen kirki to muna fatan Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دينا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة حياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك